أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu da yan uwa masu saurari barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan rana ta narba wanda yake 25 da watan Zul- eh, zulhajji hijira ta 1442 wanda ya daidai da hudu da watan takwas miladiya ta annabi isa dan maryam ta 2021 ko na'am da cikin wannan gidan rediyo mai albarka murya al'umma tare da babban bakonmu wanda yake shine shakka malam abdulmalik hamis kamar da kuka sani Almajiri.
babban bako kenan almajirin bako malam malam muna muka barka da zuwa barka barka aka maka Allah sannu da zuwa malam sannu sannu sannu to yan uwa kamar yadda muka sha bayani ya kamata kowa ya yi kokari ya zamo yana rike da alƙalamin shi ko mu ce bikiɗin shi da kuma abun da ta abin rubutu Na'am.
kowane da kuma in abin da yake da abin doka sai a yi doka a saboda gaskiya wannan kamar yadda muka sha bayani karatu ne wanda gaskiya irin waɗanga wurare ba za ka same su ba sai irin jami'at kuma ko jami'at ba dukkan su sai dai wurare wanda takhassusi ne wanda yake mai zaman kanshi wanda yake kuma takhassusi ne wanda su malan suka yi akan alkur'ani mai girma da fata Allah ma daukin sarki ya ƙara malan fahimta al'amura amin gare mu gaba daya Amin. Malam abun da muke akan shi yau muna tambaya ne ta yaya ne tambaya ta farko kenan.
na'am Ya ake gane wannan makiya ce ko kuma madaniya?
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
yan uwa musulmi masu sauraron mu ta kafar yada labarai al'umma kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon gabatar da waɗannan darussa da kuma muna fatan waɗanda za su zo Allah ya bamu ikon gabatar da su a cikin nasara Amin.
eh bayani kan al-makki wal madani yana da alaka ne da li- wani ilimi da ake kira ulumul qur'an Mhm.
wato ulumul qur'an yana da wato abinda ake kira ilimi alam ne na wani ilimi Mhm.
wato ilmun wato yu'na bi wato mabahis fi ulumil qur'an Mhm.
min haythu wato nuzulihi wa qira'atihi wa adabi tilawatihi wa tafsirihi wa adawati tafsirihi wa gashi nan dai Mhm.
wato ilmi na wanda ke da alaka da sauka alqur'ani da wato al'adodin alqur'ani ina fata an fahimce ni Mhm.
da kuma wanda ya sauka a makka da madina da yadda aka hada alkur'ani da abin da ya kama da haka to a nan sai mun yi mas'ala guda biyu mas'ala ta farko shine cewa kalima ta ulum jam'i ne na ilmi al'ilmu shine ilmi wato da yawa daga cikin malaman lugha sun tafi cewa masdar ba a yi masa jam'i wato alima ya'lamu ilman kaga ilman masdar ne sai suka ce to ba a yi masa jam'i amma malamai suka ce wannan magana akwai gyara gare ta domin alqur'ani ya zo da jam'i na masdar kuma akwai buƙatuwa kaga abubuwa guda biyu ko kasance qur'ani ya zo da shi kenan ya nuna ana iya masa jam'i misali inda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu fkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كاغا الظنونا جمع إننا الظن ظن ظن ظنونا زتو دبن دبن to kaga tunda qur'ani ya zo da shi kuma ana buƙatuwa yanzu kaga muna da ilmin mukka daban-daban muna da ilmin nahwu muna da ilmin sarfu muna da ilmin balagha muna da ilmin tafsiri muna da ilmin mustalah al-hadith muna da ilmin hadisi muna da ilmin usul al-fiqh muna da ilmin fiqh a to waɗanga duk ilmin mukka muna da ilmin geographiya muna da ilmin tarihi in muna buƙatar jam'in su ya zamu yi kaga dole zamu ce ulum ina fata an fahimci ni to wannan kenan kaga zance mafi inganci haka ne ya kamata a ce za a ce ulum kadiba cikin tashihatul lughawiyya na wato Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya ko kuma wato qararatul majma' abin nan an-nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid Al-Usaimi abu na biyu sai mu gane cewa in an ce ulumul Qur'an yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wani ilimi ne wanda yake kula da alkur'ani da ababen da suke da alaka da alkur'ani ta fuskar sabkarsa da kuma waɗansu abubuwa amma idan muka duba shi an ka ce ulumul qur'ani a yaren larabci sai ya zamanto ya shafi duk ilimin da yake da alaka da alkur'ani kenan tafsiri yana daga cikin ulumul qur'an ilmul qira'at yana daga cikin ulumul qur'an shi kan shi wanga ilimin yana cikin ulumul qur'an kenan nan ya zama to amni amma yan ka ce ulumul qur'an a matsayin sa na ulumul qur'an wato a matsayin alam to ilimin tafsiri za a fitar da shi sai dai zama to za a yi bayanin yadda mutum zai tafsirin alqur'ani ban sani ba ko mun fahimci wannan mas'ala to dole yana da kyau ka mu bambanta tsakanin ulum domin wani lokaci sai zama to bainahuma wato abin nan umumun wa khusus in an ce ulumul qur'an an fitar da tafsiri a matsayin wannan ilimi amma za a yi bayanin yadda ake tafsiri amma an ka ce ulumul qur'ani a matsayin sa a larabce to da ilimin tafsiri da ilmul qira'at da kuma shi kanshi ilimi na ulumul qur'an duka sun shiga ciki ina fatan dalibai za su fahimci wannan to abu na gaba sai al-makkiyyu wal madaniyyu in an ce al-makkiyyu qur'anin da ya sauka a makka asalin shi daga makkata na sai aka cire ta'un saboda in za a nisba zuwa ga sunan da yake da ta'ul marbuta cewa ake yi ba a ce makkatiyun ba kuma ba a ce madanatiyun ba sai an ka ce makkiyun za a cire ta'un ma'ana qur'anin da ya sauka a makka sawa'an sura ce gaba daya ko kuma waɗansu ayoyi kenan sura makkiya da ayoyi makkiya da sura madaniya da ayoyi madaniya to yana da kyau mai tafsirin alqur'ani ya san wannan ayoyin da suka sauka a makka da waɗanda suka sauka a madina surorin da suka sauka a makka da surorin da suka sauka a madina ina fata an fahimce ni to malamai suna da mazhaba guda uku wajen bayanin irin waɗannan ƙa'idodin. An gane ko? Malamai suna da ƙa'ida uku game da almakki wal madani. Wasu sun kalli lokaci. Shi ne duk ayoyin da suka sauka kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, Makkiya suke kiransu. Duk ayoyin da suka sauka a Madina bayan hijira, to ko sun sauka a Makka, to su madaniya ne a wajensu. waɗansu daga cikin malamai sai suka kalli wuri duk aya da ta sabka a makka ko da gaban hijira ne ko da bayan hijira ne sunanta makkiya aya da ta sauka a madina ko da bayan hijira ne an gane ko sunanta madaniya ban sani ba an fahimta kenan sun kalli lokaci wa wato wuri afwan waɗansu kuma sai suka kalli a'a duk abin da ya zo da ya ayyuhan nasu to makka ne ya ayyuhal ladina amanu madina ne saboda makka kafirai suka fi yawa madina kuma masu imani suka fi yawa to amma malamai sun raunatar da ra'ayin da yake kallon cewa a ce ya ayyuhan nasu ana nufin makki ne domin mafi yawanci ne yake ya ayyuhan nasu a makki amma a madina ma ana samun wato ayoyin da sun zo da ya ayyuhan nas alhali kuma madina suka sauka misali a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun a baqara ne kuma baqara madaniya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan kaga ya ayyuhan nasu aka ce kuma wannan aya tana cikin suratul baqara farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa kaga wannan kuma shi ma suratul nisa'i madaniya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina cikin suratul nisa'i kuma madaniya ce sannan akwai surori waɗanda ya ayyuhan nasu suka zo kamar suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir madaniya ce suratul hujurat to kaga wannan yana da rauni wannan ra'ayi dai ba mai malamai ba su dauke shi ba amma cewa a kalli kafin hijira ko bayan hijira lokaci ko wuri shine waɗansu malamai suka rinjayar da a kalli wato lokaci saboda duk ƙur'anin da ya sabka kafin hijira kenan idan an samu aya da ta sabka bayan hijira to nan za a gane wanda ya shafi da wanda aka shafi waɗansu suka ce a'a a kalli wurin da dai aya ta sauka to malamai suka ce to wannan babu cin karo ma'ana ana iya haɗa waɗanda ra'ayuka Ra'ayuka.
ba laifi mu san inda aya ta sabka kuma mu san lokacin da ta sabka wannan bai hana mu san lokaci da wuri to kuma shine ra'ayin da ustaz dr musa'id tayyar a cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an ya tafi akan sa wannan kuma fa'idar sa zai nuna maka cewa an kiyaye al-qur'ani da inda ya sabka musulmi sun bi diddigin littafin su ina fata an fahimci ne daga cikin fa'idodi ne suna da yawa wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan amin wa iyyakum Am. tambaya ta biyu ya ake gan dawabit ko da yake duk yana da alaƙa na'am dawabit kin ai sune muka muka yi bayani ka'idodi kin sune dawabit ko alqawaid eh kwarai ko a tambaya ta biyu shine tambayar da muke ma'arifatul hadari was safari in an ce alhadari shine qur'anin da ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a gida musamman a Madina kenan as-safari kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana akan balaguro ba a gida yake ba to idan muka duba akwai ra'ayuka na malamai daban-daban kan wannan amma dai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan balaguro aya ta sabka akwai ayoyi da dama kaga aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta sabka a hijjatul wada hijjatul wada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana akan balaguro domin ya fito daga Madina duk da yake Madina garin su ce wato Makka garin su ce amma a wannan lokaci yayi hijira ana ɗauka sa matsayin mai balaguro to kaga kenan za a gane Qur'anin da ya sabka a Madina ayoyi da dama sun sabka a Madina in mun ka dibi suratu Ali Imran ta sabka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana Madina gida kenan wannan ke nuna cewa ita za a kira ta wato al-hadari ita ko al-yawma akmaltu lakum dinakum za a kira ta as-safari duk da ta sabka a cikin suratu wato al-ma'ida sai a ce kenan suratul ma'ida sashen ta wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan balaguro sunansa as-safari to kaga wannan shi ma duk tantance yadda ayoyin alqur'ani ne suka sauka wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan malam na'am amin wa iyyakum Da. tambaya ta uku malam ya ake gane wannan aya da rana ta sabka ko kuma da daddare wato shi suke kira al-laili da kuma an-nahari alqur'anin da ya sauka da daddare da wanda ya sauka an gane ko wato da rana dama musamman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wa anhunna ajma'in ورضي عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Amin.
take cewa a cikin hadisin Bukhari cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi shadid albardi a dare mai tsananin sanyi kaga da daddare kenan wa inna jabinahu la yatafassadu araqan zaka ga wato yana yin wato uh, zu- zuha wana gumi yana zuba akan goshin sa idan kaga ya nuna wani lokaci alqur'ani lokacin lokacin sanyi ko lokacin zafi amma anan ana nufin al-laili ayoyin da suka sabka da daddare idan muka duba akwai hadisi na Anas dan Malik radiyallahu an yana cikin sahihul bukhari ayoyin al-qibla qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram da yawa daga cikin sahabbai ba su waɗannan ayoyin sun sabka ba sai da aka samu wani mutum ya zo iske suna kallon alƙibla suna kallon baitul maqdis sai ce musu ayoyi sun sabka da daddare an juyar da alƙibla ta koma mi ta koma tana dubin wato Ka'aba daga nan sai suka juya suka je kallon Ka'aba suka yi sallar su da wannan ne aka ce in mutum yayi kuskuren alƙibla yayi ijtihadi to idan ya gane inda alƙibla take ba sai ya sake dawowa ba ya mai da sallar kawai zai ci gaba ne daga inda yake ina fata an fahimci ni to kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa waɗannan ayoyin sun sabka da daddare annahari kuma ayoyin da suke sabka da rana wanda kuma suna da yawa ina fata an fahimce ni kenan wannan ba a buƙatar dole sai an tsawaita bayani don mafi yawancin ayoyin zaka ga akwai dalilan da suke nuna cewa da rana suka Eh, sauka kwarai.
ina fata an fahimce Ah, kwarai ko.
ni eh wallahu ta'ala alam Amin. jazakallahu khairan amin wa iyyakum Alhamdulillah. tambaya ta gaba shine ayoyi a ake gane wannan aya ta sabka ne lokacin zahi ko kuma wannan aya ta sabka lokacin abun nan lokacin sanyi Na'am, wannan shi ma wani abu ne wanda yake wato ana kiran as-saifi da ash-shita'i. As-saifi kaga wanda ya sabka lokacin zafi, ash-shita'i wanda ya sauka lokacin sanyi ko hunturu. To kaga idan muka duba har yanzu akwai dalilan da suke nuna wannan. In mun duba akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab wanda ya wato eh, abin nan ya zo cikin sahih muslim yake cewa ban taba tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba irin abin da ya tambaye shi akan lokacin wato abin da ya shafi kalala ma'ana ban fahimce ta da kyau ba yace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kausa samin magana ba kinan saboda yawan mai tambaya da yake yi sai yace mishi bat- wato a- ala takfika ayatu sayf shan aya wadda take ta as-sayf wadda wato abin nan ayat lokacin zafi bata ishe ka ba ta kalala ina fatan an fahimce ni to kaga wannan ya nuna cewa ashe ayatu ayatul kalala wadda a- akhirun nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad ta sabkani a lokacin zafi to kuma waccan ta kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun malamai sun ta lokacin ta sauka ne lokacin sanyi ina fata an fahimci ni to kaga wannan ya nuna cikin alqur'ani akwai wanda ya sauka lokacin zafi akwai lokacin wanda ya sauka lokacin sanyi wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan mala wa iyyakum sai tambaya ta gaba shine ya ne game da alfirashi wa naumi in an ce alfirashi su ne ayoyin da suka sauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan lokacin shimfiɗa annaumi wanda ya sauka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin magagin bacci kaga alfirashi ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kan lulluba kaga ana lulluba ne don mi don ai bacci to kaga wanda ana kiransa alfirashi sannan kuma idan muka duba annaumi suna cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin bacci ko abin da ya kama da haka ayoyi su zo su sauka a gare shi idan muka duba kaga ayoyin da suka zo a ƙarshen suratul suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab suka ce sun sauka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da daddare to kaga waɗansu suna ganin cewa a wannan lokaci tana yiwa kamar yana cikin bacci ne aka tayar da shi aka masa wahayi ko kuma hadisi wanda yake nuna wato na abin da na cikin sahih muslim wanda ke nuna cewa inna a'tayna kal kautsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai fa aghfa ighfa'an sai ya soke kansa to suna cewa soke kan nan da yake kamar dan bacci ya sace shi sai an ka sauka mishi da inna a'tayna kal kautsar wasu suka ce a'a ya soke kan san sani ya rufe idon sa saboda karfin wahayi to kaga dai wannan suna nuna maka cewa akwai wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan abin bacci akwai wanda kuma ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana akan shimfiɗa firashi kin alfirashi daga alfirashi ne shine wato abin shimfiɗa wato annaumi kuma daga annawunu shine bacci wannan kuma duk yana nuna yadda musulmi suka bi diddigin alqur'ani gaskiya ke suna nuna muhimmancin da musulmai ke ba su ga littafin Allah kenan komi dai ba su san su bari gaskiya ne da su gano addinin su ba addini ne ba wanda na wasa gaskiya ne jazakallahu khairan mal wa iyyakum to sai tambaya ta gaba cewa al'ardi was sama'i Al'ardu- me ake nufi da wannan mal to al'ardu ita ce ƙasa as-sama'u ita ce sama to in za a nisba sai a ce al'ardi wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a ƙasa as-sama'i wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a sama to kaga wanga a ilimce ba kowa san da wannan ba gaskiya eh, eh, abin nan hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin sahih Muslim lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an bashi a ƙarshen suratul Baqara amanar rasulu kuma is- Mi'rajin nan da aka yi ana a ina ana a sama kaga wannan yanzu cikin alqur'ani akwai wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yana a ina yana a sama al'ardi kuma wanda yana a ƙasa wanda shine mafi yawancin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka ko madina an sauka mishi da alkur'ani wanda yana da yawa in mun kadibi iqra ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka mishi da shi yana kogon hira to kaga wannan al'ardi ne kuma ana iya kiransa aljabali saboda kogo ne wato na dutse
Allah ya Allah ya saka da alheri amin amin amin amin sai tambaya ta gaba malam ya ake gane farkon abin da ya sabka kenan mi- wace sura ce ko kuma ayat da ta fara sabka na'am idan muka duba akwai ra'ayuka kusan za su kai guda uku na alkur'ani da ya fara sauka wasu suna ganin ko hudu ma fatiha ce wasu suna ganin ita ce ya ayyuhal muddassir wasu suna ganin ya ayyuhal muzammil wasu suna ganin ita ce iqra amma zance mafi inganci fatiha idan muka duba a'a ba ita ce farkon sauka ba an gane ko to ya ayyuhal muddassir da ya ayyuhal muzammil ba su ne farkon sauka ba zance mafi inganci shine ya ayyu wato iqra ita ce farkon sauka an gane ko in an ɗauki wato akwai awwaliya mutlaka da akwai awwaliya muƙayyada in an ce farko yana yiwa farko gaba ɗaya ko kuma farkon wani abu to idan farko ne gaba ɗaya ita iqra ita ce farkon sauka ayoyi biyar na farko amma in muka ce to wasu suna cewa yoshi ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yoshi ne ya zama to manzo to aya ta farko da ta sabka da ya zama manzo ita ce iqra saboda ya zan annabi amma ba umurce shi da ya isar da sako ba amma sai ya ayyuhal muddassir tazzo ta ce qum fa anzir sai ya zama to annabi manzo kenan kenan sai ya zama to farkon abin da ya sabka na annabta shine iqra kuma farkon abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani iqra amma farkon abin da ya sauka game da risala na isar da sakon Allah shine qum fa anzir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir to shine akwai awwaliya mutlaqa akwai awwaliya muqayyada wanda ya kamata yan uwa su fahimci irin wannan da kyau eh gaskiya ce Eh, domin Saboda in yanzu- ba haka ba ababen- wani bai ma yarda ko an ce mishi sai ya ce a zan ci awwaliya mutlaqa da muqayyada kaje cikin ulumul qur'an alhali ko cikin qur'ani ma akwai shi a kwarai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ka ce wa ana awwalul muslimin an gane ko qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai to shine ko farkon musulmai a yana annabi yusuf ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma musulmi ne Kwarai.
yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin kaga da yace tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi Allah ka kashe ni ina musulmi to kaga ya nuna annabi Yusuf musulmi ne kuma ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran ayoyi da suke nuna dukkan annabawa musulmai ne ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin kaga wannan ta nuna annabi Ibrahima musulmi ne da sauran annabawa annabi Nuhu musulmi ne wa umirtu an akuna minal muslimin a cikin suratu wato Yunus to kaga irin waɗannan ayoyin sun nuna cewa to ko annabi Nu- y- y- y- annabi nuhu musulmi ne ga to annabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an zo an ce ana awwalul muslimin sai a ce muqayyada ce ana awwalul muslimin fi ummati ko fi zamani shikenan ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata ko kuma ni ne farkon musulmai wato abin nan a zamani na to wannan shine abin da ake nufi amma sai ga wasu ƴan uwa suna cewa a babu wannan babu muqayyada babu kaza kaza kaza Allah ya gane da mu amin amin jazakallahu khairan malam tambayar mu ta gaba malam ya ake gane karshen menene karshen abin da ya ya zama- sauka na alkur'ani to shi ma akwai maganganu masu yawa magana sun fi goma an gane ko nan ma akwai matsala to amma maganganun da suka fi fitowa a fili shine magana guda biyu waɗanda suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka waɗanda suka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akwai kuma su ra'ayuka waɗanda ba wannan ba to sai malamai suka ce ya za a yi aljam'u bainal aqwal ka san yana daga cikin abin da ke batar da ɗalibai su bu san yadda ake haɗa nasoshi ba sai aka ce aya ta ƙarshe wadda ta sabka mutlaqan wato ana nufin akhir ne wanda yake mutlaq shine cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Mm, amma al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka da hukumce hukumce ta nuna addini ya cika mm, kenan bangaren hukumce hukumce al-yawma Kuma akmaltu lakum dinakum.
bangaren kuma karshen abin da ya sabka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to sauran ra'ayuka da aka kawo in ka diba cikin ulumul Qur'an na manna Khalil Qattan za ka ga ra'ayuka da dama ya za a yi da su sai aka ce a'a kowanne daga cikin sahabbai ayar da ya ji karshe ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa tsammanin ita ce ta karshe ikon Allah kenan wannan tsammanin shi ne amma hakikatan bayan an yi bincike ga abin da ya tabbata to kuma me kake so bayan wannan babu
Allah ya gane da mu.
jaye jaye na daina Eh, ka san mutumin da bai san istilahi na mallamai ba kawai shi so shi kai dole sai ya nuna an yi kuskure wuri kaza ko ko ba a san kaza ba ko ko an zure wajen kaza ko abin da ya kama da haka maimakon ya kalli fuskar abin a ilimci ya za ya hada zancen gaba ɗaya sai shi nuna a'a sai ya kuskurantar da wani da wani da wani saboda shi in ba haka yayi ba bai nuna cewa ya fahimci karatun ba kuma alhali bai da masaniya game da wannan ilimin to ai dama malam Wannan shi mai da al'amarin wajen masana wannan eh, ilimin to dama malam ko ma kana da sani ba shi ke nuna cewa ba za ka yi kuskure ba Ai, shi ne eh gaskiya ina fata an fahimce ni Kwarai.
Allah ya shirya da mu amin amin Allah ya saka da alheri amin amin Malam tambayin mu ta gaba ya ake gane sababin abin da ya sabka.
sababin nuzul shine abin da ya sauka aya ta sauka mun ce sababin nuzul kala biyu ne dukkan ayoyin qur'ani akwai sababi am wanda suka sauka mun kawo waɗannan ayoyi Allah ya ce ya saukar da alqur'ani dan a karanta shi babu ayar da Allah ya saukar ba don a karanta ta ba sai an shafe ta Kwarai.
Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu kuma yace ya saukar da alqur'ani dan ayi hukunci da shi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah ya saukar da alqur'ani dan ayi tadabburin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab Allah ya saukar da alqur'ani dan a fitar da mutane daga daga cikin duffan kafirci da shirka da zalunci da munafinci da fasikanci da kaba'irori zuwa ga hasken imani da ibada da ɗabi'o'i na gari da nafiloli Ki- wato kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kenan alqur'ani yana da sababi wanda ke cewa bai babu sababin nuzul qur'ani wannan kamar ya karatar da alqur'ani ne bai sani ba tunda Allah ya ce ga dalilan da yasa saukar da shi kai ko ka ce babu dalilan to wa ka kareta Allah.
to ka gani to amma in muka zo a sababul khas wani abu zai faru sai Allah ya sabkar da aya ce ka ce kaza wannan shi ake kira sababul khas sai a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga amsa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas kaga wannan ayat tana da sababin ta khas bayan cewa ko ta sabkani dan saboda ayi aiki da ita an gane ko qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wata mata ta yi jayya da mijinta ayoyi sun sabka wannan asbabul khas ake kiransa to asbabun nuzul yana da kyau abu ne mai kyau wanda yake ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun san shi musamman akwai littattafan da suke bayani kan wannan kuma shi ba a fahimta sai ta hanyar riwaya sahabi ya ruwaito kuma a dibi sanadin wannan riwaya kin ingantacce na sai a ce to sababin aya kaza wane da wane kuma wuri kaza ko lokaci kaza akwai littattafai musamman littafin Imam Suyuti Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul akwai asbabun nuzul na Imam Al-Wahidi akwai Al-Ajabul Ujab na Ibn Hajar Al-Asqalani duk da yake cikin bakara bai bai kammala shi ba ina ganin bakin nan ya tsaya har Allah ya masa rasuwa bai kammala shi ba sannan akwai kuma mausu'a babba wadda ta haɗu asbabun nuzul masu yawa kuma tana da kyau domin akwai naqadi cikin ta wato shine al-isti'ab fi bayan al-asbab sannan wani malami yana ganin yayi sahihul musnad min asbabin nuzul to kaga mutum ya fahimce su zai gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ba haka ne kawai mutum zai zo ba ya ce asbabun nuzul sannan kuma wani lokaci farko suna iya cewa sababin nuzul aya kaza amma sai a iske cewa a'a suna nufin wato fadin ma'anar ayar yana shiga karkashin wani ba yana nufin shine sababin ta mubashir ba don waɗansu ba su fahimci wannan ba sai su ce an ce asbabun nuzul sun yawa amma sai in sun inganta wallahu ta'ala a'lam kenan ba mutum ba zai zakkuwa wadan abu ya mai daɗi ce ga sababin aya to yau tare da kai an ka saukar da qur'anin kaga wai shi da zamu kamata mu tambaye ka eh gaba gare ka na ayar ta sauka ko a kaka kaga dole sai ka koma ga littattafan farko gaskiya gaskiya Allah ya gane da amin amin Allah ya saka da alheri ma amin akramakallah tambaya ta gaba fima unzila min alqur'ani ala lisani ba'da sahaba na'am wani sahabi wata wata magana sai ta dace da abinda alqur'ani ya sauka da shi wannan shi ma akwai shi kaga idan muka duba cikin sahihul bukhari sayyidina umar yake cewa ya faɗi magana wadda ta dace da abinda Allah yake so wurare guda uku ina fata an fahimce ni ya ce manzo Allah sallallahu ba za mu riƙe wurin ibrahim musalla ba mu yi sallah sai aya ta sauka wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko wattakhadhu min maqami ibrahim musalla a wata riwaya riwaya ta imamu nafi da ibnu amir sun karanta wattakhadhu an gane ko kenan kuma sauran qira'a ta jamhur wattakhidhu an ce su rika sun rika sannan kuma sayyidina Umar yake ba da labarin cewa ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kai ma matanka hijabi domin mutun nagari da mummuna duka suna shiga akan su sai aya ta sabka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin a cikin suratul tahrim kuma ya ce ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kun hade masa kai Allah zai iya musanya mishi wasu waɗanda ba ku ba sai Allah ce asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna ko an yubaddilahu a wata qira'a to kaga wannan sayyidina Umar hadisi wato asar ne cikin sahihul bukhari idan muka duba har yanzu a cikin sahih muslim sayyidina Umar yake cewa yayi muwafaqa da Allah a cikin wurare guda uku yake cewa a wajen lokacin da aka kama waɗanda ribabbin yaƙi a yaƙin badar wasu sun ba da shawarar a kashe wasu sun ba da shawarar a sake su sai da abubakar ya ba da shawarar a kashe su sai da abubakar ya ba da shawarar a sake su a amshi fansa kuma ga waɗansu saboda a sami kuɗi waɗanda za a sai makamman yaƙi sannan kuma su koya ma iyayen musulmi karatu saboda al'umma ba ta samun yanci akan jahilci abin da yasa yanzu muke muke tsoron nasaru muke bauta musu ko mun ci ko mun so ta wata hanya ai saboda sun fi mu ilimin duniya ne da mun wadatu da su da waɗansu abubuwa su faru a kasashen mu ba to sai ce to waɗansu su koya ma ƴaƴan musulmi karatu waɗansu kuma amshi fansa kaga an ka jibi ra'ayin kamar gaskiya ke akwai haske akai haske a cikin sai na Umar shi ko yace a'a ni abinda nake gani a kashe su saboda idan aka ji mun kama manya-manyan Quraysha wanda kuma Makka a wannan lokaci ita ce ake jin tsoronta har mun kashe su za a ce waɗannan mutane sun yi karfi ba za a yi yakar su ba sai ra'ayin sayyidina Umar shine ya dace sai Alkur'ani ya sauka da shi an gane ko kuma ce shi an mafi dacewa yawa ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard kaga hadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karkata ga ra'ayin sayyidina Abubakar Allah ce bai dace ga wani annabi ba ya riƙe ribabbin yaki hatta yuskhina fil ard har sai yayi kashi mai yawa a bayan ƙasa kina sai an ji tsoron sa amma sai Allah ce to ya yafi kaga shi ya sama manzo Allah sallallahu da Abubakar suka ta kuka suka ce in wannan inda bala'i ya sauka tunda Allah ce laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim in ba da wani littafi ya gabata daga wajen Allah ba da abin nan da kuka amsa da kun samu azaba mai girma aka ce to da azabar ta sauka da sayyidina Umar zai tsira subhanallah ina fata an fahimci ni to kaga wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan da sayyidina Umar ya faɗa wannan asali na cikin sahih Muslim kuma Qur'ani ya zo da shi ra'ayi na gaba sai ra'ayi na hijabi wannan shi ma cikin sahih muslim ya zo ina fata an fahimce ni an gane ko sai ra'ayi na wattakhidhu min maqami ibrahima musalla cewa a riki wurin ibrahima wurin sallah sai kuma riwaya ta sabka da haka to almuhimmu anan ukun da aka faɗa a cikin suratul baqara da ukun da aka faɗa a cikin wato abin riwaya ta Imam Bukhari afwan da wanda an ka faɗa cikin Sahih Muslim uku uku ne amma kuma akwai sabani cikin ra'ayi guda na cewa ma kana labiyin Allah ya kuna lahu asra kaga riwaya ta Imam Muslim ta kawo wannan riwaya ta Imam Bukhari bata kawo shi ba ita ko riwaya ta Imam Bukhari ta kawo canza mata asarabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ita ko riwaya ta Imam Muslim bata kawo shi ba to kaga yanzu wanda ke kare ta hadisi to kajiya can an ce uku na an ce uku sai a ce kaga daga nan sabani za ganin akwai matsala babu matsala da yace uku bai taba cewa cikin uku daina ba ma'ana nan ya zano wasu uku daga ciki tana yiwa daga bai ƙara yin faɗa waɗansu kuma suka zo suka sauka sai ya zamanto uku ne kenan ya zana uku nan ya zana uku nan babu matsala tunda bai ce su kaɗai na ne taɓa dacewa da ubangiji ba an gane ko yawwa wallahu ta'ala alam an gane ko wani zai iya cewa kuma a ya za a yi a ce bawa ya faɗi magana kuma cikin alkur'ani an zo da irin daidai da ita to kaga wannan ita ma matsala ce wanda yake ya kamata a duba ta a'a Allah ya mishi ilhama sai magana ta dace da wani abu sai Allah ya ce haka take innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun masu mulki inji Balqis duk da yake sunanta bai tabbata cewa alqur'ani ba a cikin tarihi ake kawowa tace idan masu mulki suka shiga gari da yaki za su bata garin nan sannan kuma su mai su mayar da masu daukaka kaskantattu malaman tafsiri suka ce wa kadhalika yaf'alun alwawu wawul isti'naf ba mana ba magana balqis ta bace duk da kyau sun ce magana balqis ce wawul atfi ce amma wa kadhalika yaf'alun malamai suka ce alwawu wawul isti'naf Allah ce haka ne suke aikatawa ina fata an fahimci ni kenan sai zama to magana bici to idan Allah ya gaskatar da Balqis kuma tana kafira a wannan lokaci dan bata musulunta ba dan bata zo wajen Sulaiman ba me zai hana Allah ya gaskatar da Sayyidina Umar a matsayin sa na musulmi kuma babban sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wanda yake kokarin ya suka zuwa ga wannan ya fara suka zuwa ga Alqur'ani
suka da Alqur'ani kuma bai kalla ya san matsayin sa ba sai mun yi bayani ba akar makalla
Allah ya sauke amin amin tambayar mu ta gaba mala ma ma takarrara nuzuli ma takarrara nuzuluhu suna nufin kamar ayoyin da suka sabka a lokaci biyu wannan mas'ala akwai sabani misali a ce wannan ta sabka kuma ta sake sabka kamar Fatiha suna ganin ta sabka a Makka kuma ta sabka a Madina domin an sake zuba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ita yana Madina har yace ki ce masa habbansa da suka je wata ƙara wata kofa ce aka bude da ba ta bude ta ba an zo da Fatiha an gane ko sannan kuma an zo da akhawatim suratul baqara kenan sai zamanto Fatiha in mun ɗauki cewa a'a an sake zo mishi da ita ne to ba sauka ne ta sake yi ba amma su a tsarin su an sake zuwa da ita kenan kamar ta sake sauka mun fahimci wannan da kyau to shi yasa wadansu malamai suka ce a'a sabka guda ce yake yi amma ana iya sake zuwa da shi su ko daga suka ce a'a an sake zuwa da shi kamar ya sake sauka ne shi yasa zai mun to Fatiha kamar za ta yi sauka kamar biyu ta sauka a Makka ta sauka a Madina amma zancen da malamai suka firin jayas in dai ta riga ta sauka babu zancen ta sake sauka sai dai a sake zuwa da ita ina fata an fahimci ni kidan Fatiha tana daga cikin mata karrar nuzuluhu a ra'ayin waɗancan malamai yawa wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan tambayar mu ta ga mala ma ta'akhkhara hukumuhu an nuzulihi wa ma ta'akhkhara an nuzulihi an hukumihi to nan ma ta'akhkhara nuzuluhu ko an nuzulihi ma ta'akhkhara hukumu an nuzulihi hukumuhu an nuzulihi wato abu ne zai sauka amma hukuncin sa ko tafassar shi bata bayyana ba sai daga baya sannan a galibi ake son a ce da shi ina fata an fahimci kenan sabkat ta rigai hukuncin shi ya abku shi ne abin da ake nufi ya sabka amma hukuncin shi ba yanzu ba sai zuwa gaba kaga yana da kyau dalibi ilimi sai irin waɗannan bari mu ba da misalai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul qasas innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad daga cikin tafsirai wanda ya sauka maka da alqur'ani to lalle zai maido ka zuwa ga makoma suna nufin cewa kenan ya fita daga makka Allah ce zai maido shi a madina to hakikanin wannan fassara bata bayyana ba sai mi sai da an kai fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki sannan yake nuna cewa lalle fassara ta bayyana kaga sabkat ta bayyana amma hukuncin ta bai bayyana ba sai a rayuwar mu fathu makka misali na biyu kuma wanda malamai suke basuwa cewa aya ta sabka a cikin wato suratul ar-rum Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum an rinjaye rumawa fi adnal ardi a wuri mafi wato zurfi a cikin ƙasa wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun su ko bayan arinjaye su za su rinjaya kaga in ba dan da sun ka rinjaya ba ai an ce za su rinjaya amma daga baya hukuncin shi ya bayyana misali a cikin suratul eh, an'am Allah yake cewa sai yaqulul ladina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka za su ci kaga ba su ce ba su ce ba.
amma a cikin suratul nahl sai ya ce wa qala alladhina ashraku ma- mushrikai sun ci ina fata an fahimci Kwarai, ni kwarai.
misali daga ciki akwai aya a cikin suratul balad la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad kai zaka sauka wannan gari ko ko wa anta hillun bi hadha balad za a halatta maka yaki a wannan gari akwai fassarori da dama to amma kuma bata tabbata ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fathu makka sannan an ka halatta mishi garin makka sannan sai fassara ta yi sai fassarar ta fito kumcin kuma ya tabbata Eh, kwarai idan muka duba kuma yanzu misali akwai aya a cikin suratul qamar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a eh, wato rinjayi aljam'u jama'a so da suke ta kama da ita wa yuwalluna dubur za su bada bayan su ruga da gudu a sayyidina umar ya ce wallahi bai fahimci hakikanin wannan aya ba sai da an kai yakin badar sannan ya- ya- eh ya an ka fahimci.
kashe musu mutum 70 aka kama mutum 70 saura sun ka waci sannan ayat ta sai bayyana bayya- hukuncin ta ya bayyana to shine wato ma ta'akhkhara hukum hukmuhu an nuzulihi to kishiyarsa kuma ma ta'akhkhara nuzulihi an hukumihi ma ta'akhkhara nuzulihi an hukmihi wato wanda kuma shi ana aiki da shi amma kuma ba a saukar da aya ta ba sai daga baya ana aiki da shi kaga dan qur'ani nan zai samu matsala suratul ma'ida Mhm.
makkiya ce ko madaniya suratul ma'ida mm.
madani madaniya ce Mhm.
to duk cikin qur'ani babu aya arwalla sai cikin suratul ma'ida ita kuma ce karshen abinda ya sauka da alqur'ani ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi to yanzu duk shekarun da an kai a makka da duk shekarun da an kai a madina sai yau mu fatahu makka aya arwalla ta sauka shin duk sallar da an kai duk ba a yi- duk ba a yi arwalla ba
Lalle, kuma bai sha taimama ta an kai ta yi.
to ka gani kuma an ce ayi sallah tunda ayoyin makka sun yi bayanin sallah Kuma ba- ayoyin madina sun yi bayanin ayi sallah in ka diba sallah ta zo a cikin surori makkiya wa wailul lil mushrikin alladhina wato la yu'minu bil wa la yu'tuna zakatahum bil akhirati hum kafirun kaga ta yi bayanin abada zakka ina fata an fahimce ni sannan kuma abinda cikin suratul mu'minuna makkiya ce aidan can sallah qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un cikin suratul baqara baqara ta sabka ne kafin ma'ida tunda an ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ita ma'ida ita ce karshen abinda ya sauka na na surori al yawma akmaltu lakum dinakum to cikin ta dai akwai aya ta alwala Ta.
shin yanzu duk shekarun da an kai maka shekara goma sha uku da shekaru tara da an kai kafin shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya balma suratul maida an nuna wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rayu bayan ta kwana 81 to yanzu bayan kwana 81 kafin kwana 81 da mutum manzo sallallahu alaihi wasallam an ka sabkar da ayar wallahi sai da aka ce ayar wallahi kaga wanda bai sani ba bai yi bincike ba zai san irin wannan ba to Allah da ya gane da ni.
Amin.
to wannan shine abin da ake nufi da shi To, Allah ya saka Wallahu da- a'lam.
Allah ya saka da alheri. malam.
amin amin To, tambayar mu ta ga malam ma nazala mufarraqan wa ma nazala jam'an.
ma nazala mufarraqan abinda ya sabka mufarraqan wato an rarrabe shi misali in muka dibi iqra ayoyi biyar na farko suka sauka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam daga baya aka saukar da sauran sai zamanto ta sauka mufarraqan mufarraqan an rarrabe ta dama Allah ce wa qur'anan faraqanahu mun rarrabe shi wasu malamai suka ce mun rarrabe shi ta fuskar sauka shekara 23 wasu suka ce mun rarrabe shi ai mun rarrabe shi ta fuskar hukumce hukumcen shi mun yi bayanin su daki daki kuma dukkan fasarorin su ba wadda ta ci karo da juna an rarrabe shi ta fuskar sauka shi yasa kafirai suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kaga wannan yake nuna cewa qur'ani bai sauka lokaci guda ba Bari.
sannan uh, an rarrabe shi ta fuskar bayani kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir babu wata fassara da ta ci karo da wata an rarrabe ayoyinsa to idan muka duba eh, a ƙarƙashin wannan za mu gane cewa ita iqra tana daga cikin wanda ya sauka mufarraqan mujma'an kuma wanda ya sauka lokaci guda kamar suratul baqara kamar suratul an'am malamai suna ganin sun sauka ne a lokaci daya ko kuma tun daga farkon su zuwa ƙarshen su galibi duka sun sauka a lokaci daya sai waɗansu ayoyi yan kaɗan da ba su sauka ba a lokaci daya daga baya da suka sauka aka ce cikin wannan sura suke amma dai mafi yawancin ta ya sauka a wannan lokaci to shine ma nazala mufarraqan wa ma nazala jama'an wallahu a'lam Jazakallahu khairan malam.
Amin, amin, wa Allah ya saka iyyakum.
da alheri. Sai tambayar mu ta gaba ma nazala mushayyi'an wa ma nazala mufradan.
ma nazala mushayyan wanda ya sauka an rake shi shayya shine ya rake shi suratul an'am da ta sauka ayoyi suna nuna cewa wato kusan mala'iki dubu saba'in suka zo tare da jibrilu ina fata an fahimce ni kenan kaga wannan ya nuna cewa an sauka tare da waɗanda suka rako shi akwai wanda kuma jibrilu ɗaya zai zo da shi ba tare da kowa ba tare da kowa ba yanzu in muka dubi suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana nan ba an nuna akwai mala'iki wanda ya zo tare da jibrilu ba cikin suratul najm yace thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha kinan nan ya nuna cewa fa auha jibrilu shi kadai ne to wani zai iya to kai kajiya cikin qur'ani an ce wasu ayoyi sun sabka tare da wasu mala'iku masu yawa ina fata mafi ina dalili wannan yawa to babu matsala Allah ya ce mala'ikin da ke ɗaukar rai gudana, ƙul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum. Sannan kuma wani lokaci ce mala'iku ne ke karɓar rai, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Kenan wani lokaci can ana nufin a'a shi mai ɗaukar ran guda ne. amma yana tare da mataimakan shi wani lokaci kuma ana nufin a'a shine shugaban ba sai an kawo su ba nan kuma wani lokaci a jibril zai zo shi kadai ka alqur'ani wani lokaci kuma Allah zai turo mala'iku kuma ganin dama Allah ne ina fata an fahimci abu da abin shi to shikenan wallahi ana rashin fahimta na dai kawai a wannan gari kai kari kwarai ko kai da kai ka sa kanka abin da ba a saka ba ku baka da ilimi akan shi kuma baka son ka ladabta waɗanda Allah ya ba kaga an yi kai ladabi ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba Allah ya muni tsari amin amin ka zo mutum ya zo shi halakar da kanshi kuma ya halakar da al'umma Allah kai muni tsari amin amin Allah kai amin amin Allah ya saka da alheri ma amin amin sai tambayar mata gaba ma unzila minhu ala ba'd al anbiya Mm.
wa ma lam yunazzil minhu Mm.
ala ahadin ma'ana cikin qawla nabi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam ana nufin akwai wanda ma'anar shi ta zo a cikin littattafan farko Mm.
shi yasa Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa lalle ma'anar wannan da aka saukar tana cikin littattafan farko ikon Allah ka gani ko shi yasa Allah subhanahu wataala ce afara'aita alladhi tawalla wa ata qalilan wa akda a indahu ilmu al-ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra wanga alla taziru kin yazo cikin littahi Ibrahima kuma cikin Qur'ani yazo wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ikon Allah amma ba ana nuhin lafuzzan shi ba ma'anarsa domin da wannan ne waɗansu su ce to ai ya halatta ai sallah ba da alqur'ani ba tunda an ce an sabkar da irin alqur'ani a cikin littafin farko wa innahu la fi zuburil awwalin shi qur'ani yana cikin littafin farko sai ce to kaga ni kina ana yin sallah da tarjama sai aka ce a'a ma'ana abin da qur'ani ya sabka da shi akwai shi cikin waɗancan amma lafazin na alqur'ani bai sabka ba a ciki shi yasa bai halatta ba ai sallah in ba da yaren larabci ba mun fahimci wannan da ke ko Ƙwarai, to ba- bayan wannan to kaga wanga an saukar da shi Allah ya faɗa to wanda ba a taɓa saukar da shi ba ga waɗansu annabawa misali in muka duba ƙarshen suratul baqara da aka so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su a cikin hadisi ibnu na mas'ud yana cikin sahih muslim da ƙarshen suratul baqara sai an ka ce lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a taɓa ba wani annabi ba gaba ne gabanin ka irin waɗannan ko ta hanyar lafazi ko ta hanyar ma'ana ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi ma sanin sa yana da muhimmanci Gaskiya.
eh Allah ya taimake mu amin amin ai shine an ma'anar wannan tambaya malam saboda ka san shubuhohi na mutane wallahi ma- malam shubuhoyin na musamman turawa da kafirai da kuma waɗanda ba su yi bincike sosai ba daga cikin ɗalibai an gane ko sai ka iske abubuwa ba su san su ba kuma suna ƙoƙarin wato faɗa musu Allah kai mana tsari amin amin Mm.
Allah ya saka da alheri amin amin
sai tambaya ta gaba kaifiyatu inzalihi kaifiyatul inzal abubuwa ne daban-daban yadda aka saukar da alkur'ani amma eh, a takaicen takaitawa eh, alkur'ani an ɗauko shi daga lauhil mahfuz Mhm.
aka kawo shi saman duniya an gane ko duniya sannan aka ci gaba da saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shekara ashirin da uku shi ne kifiyatul inzal waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shina cikin lauhil mahfuz ba a saukar da shi sama ta duniya ba an gane ko kai tsaye aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wasu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a za a saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz an gane ko na shekara guda zuwa ga saman duniya sannan a cigaba da saukar da shi in ya kare sannan a sake saukar da wani ko wani ya kalli waɗansu abu Mm.
waɗanda suka ce an saukar da shi gaba ɗaya suka ce Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi to kenan ko tunda ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi ba tunda kalima ta anzala tana nufin an saukar da abu lokaci guda nazzala tana nufin an rarrabe shi shine asalin abin da siga take nufi amma ana iya ɗaukar wani a a ɗora wurin wani kaje ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sace nazzala alayka al-kitaba kaga ya saba maka littafi shekara 23 kaga nazzala tana nufin an rarrabe an gane ko nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min kaga wa anzala at-taurata wal injil ya saba da at-taurata da injila saboda su lokaci guda aka saukar da su sabani alqur'ani sabanin alkur'ani shi yasa suka ce to alkur'ani gaba ɗaya ne wato da an ce anzalnahu shi yasa ya an sabkar da shi gaba ɗaya daga lohil mahfuz zuwa sama duniya sama'ud duniya gaba ɗaya sannan aka ci da saukar da shi wanda suka ce a'a shi alkur'ani na shekara guda ne ake saukarwa daga lohil mahfuz zuwa sama duniya sai a cigaba da saukar da shi su ko sun kafa hujja da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim an sabkar da shi a cikin lailatul qadri tunda ita ce lailatul mubaraka sai Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ne ake rarrabe al'amari na shekara guda sai kace to kenan na shekara guda ne aka saukar da shi ah su abin da suka kawar da yawa to amma zance mafi inganci idan muka dibi asar daga ibnu abbas suna nuna an sabkar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa ga sama ta duniya gaba daya wanda asarakin akwai wani daga cikin majalla ta kuwait majallatul shari'atul islamiyya ta kuwait ya gabatar da asarakin kuma ya ta hakikin sun inganta sabani abin da wadansu malamai suke faɗa to kaga nan kaifiyatul inzalul qur'ani kenan akwai kaifiya ko ta saukar da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ji karaurawa wani lokaci mala'iki ya zo masa cikin surar dan adam wani lokaci kuma mala'iki ya bayyana gare shi da surar da Allah ya halicce shi wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa su biyu ne ya gane shi a cikin surar da Allah ya halicce shi mala'ika jibril yana da fiffike wato 600 ina fata an fahimci ni to almuhimmu dai waɗannan kaifiyatul inzal na manzo sallallahu alaihi wasallam da kaifiyatul inzal na alqur'ani wanda daga lauhil mahfuz zuwa ga sama ta duniya zuwa ga duniya wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan amin wa iyyakum tambaya ta ga malam ma'rifatu asma'ihi wa asma'i suwarihi madalla asma'ul qur'an sunayen alqur'ani malamai sun ce qur'ani yana da sunaye guda biyar
gaba kaga ana kiransa alkitab dan Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi sannan ana kiransa alfurqan dan ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira ana kiransa azzikr ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم sannan ana kiransa at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan ana kiransa al-qur'an innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sifofinsa kuma kala biyu ne akwai sifofi masu yawa na alqur'ani waɗanda qur'ani ya zo da su imamu suyuti ma ya kawo su a cikin al-itqan fi ulumil qur'an sifofi na alqur'ani kaga ana kiran alqur'ani huda hudan lil muttaqin mai shiryarwa ne ko ta hanyar sa ake samun shirya ko abin da ake shiryarwa ne da shi sannan qur'ani haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina hujja ce kuma haske ne ina fata an fice ni kuma bayyananne yake wato tilka ayatul kitab al mubin da sauransu kuma aziz wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to akwai sifofin da kuma istinbatin su ake yi kamar yanzu an wuce Qur'ani mu'jiza ne duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce Qur'ani mu'jiza ne amma saboda ya kalubalanci duniya kuma sun kasa kawo sai an ka gane cewa mu'jiza ne to wannan sifa ce ana iya bada labari da ita amma ba a tabbatar da ita matsayin sifa tauqifiyya don alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma tana da alaka da Allah ba a yi ma Allah sifa ko suna sai wanda an ka samu cikin nasu sai zaman to min babil ikhbar ne ake bada wannan ina fata an fahimci ni shi yasa ma ina ganin basair zaut tamyiz na abin nan Fairuz Abadi in ban manta ba ya fitar da sifofi kusan guda ɗari ko dubu na Alkur'ani wanda ke so sai koma a can. An gane ko? To suwarihi kuma surorin Alkur'ani zaka iske surorin Alkur'ani suna da sunaye kuma suna da sifofi. Ina fata an fahimci duk da ke an yi sabani sai ka iske wasu sunayen Alkur'ani surorin Qur'ani da wuya ka samu surar da take he da suna kamar yanzu a ce suna biyu. amma galibi duka sifofi ne amma sai a ta sa su kaga yanzu al-baqara sunanta suratul baqara amma ana iya samun wasu asar da za a iske ko cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin abin nan waɗanda sun ka inganta ko cikin maganganun sahabbai sun sanya wata sura wani wata sifa matsayin sifa take ina fata an fijini suratul baqara sunanta suratul baqara suratul fatiha sunanta suratul fatiha suratul ikhlas sunanta suratul ikhlas amma akwai surun da ada sura biyu misali suratul ghafir ana kiranta suratul ghafir ana kiranta suratul mu'min domin an ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna can kuma an ce ghafiriz dhanbi sai ya zama to suna biyu gare ta suratul qital ana ce mata suratul muhammad domin an ce wa amanu bima nuzila ala muhammad sannan an ka ce ra'ayt wato wa yaqulu alladhina amanu la nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital to amma mafi yawancin surori suna da suna guda kuma suna da sifofi daban-daban to kaga wannan sanin su zai taimaka maka game da sanin alqur'ani da kuma ilimin alqur'ani ina fata an fahimci ni har malamai suke cewa sura biyu a cikin su ba a samu wato abin nan ba ba a samu kalimar da ta zo cikin su wato ba a samu kalimar da ta zo cikin su ba an ka samu sura da su suratul fatiha tun farkon ta karshe babu fatiha suratul ikhlas tun farkon ta karshe babu ikhlas kalma ta ikhlas amma ma'anar su an ka kalla ita wacce saboda ita ake bude alqur'ani in za a fara karatu ita ko wacce saboda ta kumshi ikhlasi da tauhidi sai aka sanya mata suna suratul ikhlas sauran surori kuma sai ka iske kowace akwai kalmar da ta sa aka sanya mata suna da wannan suna ina fata an fahimci ni suratul baqara wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara suratul ali imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin suratul ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi suratul nahl wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun gashi nan dai kowace dai zaka gani Yawwa.
yawanci waɗanga Mm, amma su waɗance ne kawai ga su an ambace su amma dai babu ambaton su suke amma an sanya musu suna.
yau yawwa Yawa, masha Allah.
wallahu ta'ala alam Ah, jazakallahu khairan malam.
amin amin wa iyyakum Malam tambayar mu ta gaba shine jam'uhu wa tartibuhu.
to jam'uhu ana nufin hada alqur'ani an hada alqur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun shina raye aka bada alqur'anin a gidan Hafsa sannan an yi jam'u na biyu zamanin sayyidina Uthman shine lokacin da aka buƙaci a kawo shi alqur'anin sai sayyidina Uthman yasa aka hada alqur'ani shi yasa akwai jam'i na farko akwai jam'i na biyu ina fata an fahimci ni tartibin sa kuma da ba mun faɗi wasu malamai da mun kai zance ilmul munasabat sun ce tartibin alqur'ani ayoyin sa daga manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shi yake cewa a sa aya kaza cikin sura kaza amma tartibin surori an yi sabani kuma zance mafi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya eh, ka- ko bai faɗa musu ba a cikin karatun da yake yi suka gane wannan sura tana zuwa bayan wannan ina fata an fahimce ni Na'am.
to kaga wannan shi ma abu ne wanda yake yana da muhimmanci ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun fahimce shi Gaskiya.
wallahu ta'ala alam Jazakallahu khairan malam. Malam mu a tambaya menene adadi na surorin Alƙur'ani da kuma adadin ayoyin shi da adadin kalmomin shi da adadin haruffan shi.
to Tambayar ta- wagga tambaya ta mai ta- girma ta To- ta yi tsawo ko.
eh gaskiya ba komai Eh, to, adadin surorin alqur'ani sura 114 ne Allahu akbar.
adadin ayoyin alkur'ani akwai riwayoyi daban-daban duk da yake ko an samu sabani wajen adadin ayoyi babu matsala ba a samu adadin sabani ba wajen kalima sai dai wani yana ganin kama wato wuri kaza aya ne wuri kaza ba aya bane Mm.
wanda kuma akwai bincike da muke gabatarwa akan wannan in Allah ya maida ni an yami insha Allah muna son mu gabatar da su gaba daya Masha Allah.
eh in Allah ya taimake mu ya ba mu iko Allah ya taimaka kuma.
almuhimmu dai adadi wanda aka fi aiki da shi aiki- adadi na mutanen kufa shine alkur'ani yana da aya dubu shida an gane ko da ɗari biyu da talatin da shida akwai waɗansu riwayoyi wancan in muka zo kusan guda bakwai duka za mu kawo su da izinin Allah To Allah ya na'am taimaka.
sai adadin kalmomin alkur'ani kalima dubu saba'in da bakwai ne wato da ɗari hudu da talatin da tara Masha Allah.
na'am sai adadin Haruffa.
haruffa na alkur'ani to shi akwai sabani saboda wasu suna sawa da basmaloli waɗansu kuma ba su sawa da basmaloli ina fata an fi jin in ba a sa da basmaloli ba kenan muna da harafi dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari shida wato da bakwai Mhm.
an gane ko Mm.
Eh, idan muka duba kuma abin nan eh, da ɗari shida da hudu idan muka duba in an sa basmaloli tun da basmala ta suratul fatiha an yi sabani kanta da basmala eh, an sa basmala ta suratul fatiha an sa basmala ta cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kenan dubu ɗari uku eh, da ashirin da biyu da ɗari shida da hudu idan muka duba kuma akwai waɗanda suka ƙara da basmala zaka samu dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya wannan shi ne adadin harufa alkur'ani Masha Allah.
wallahu a'lam Jazakallahu khairan.
amin amin tambaya ta gaba sanin hufazu hufazu hufazun alqur'ani da kuma ruwayati to huffaz waɗanda suka haddace alkur'ani an an faɗi sahabban da suka haddace alkur'ani irin su khulafa'ur rashidun irin su abdullahi bin mas'ud su irin su abdullahi bin abbas ubayyu bin ka'ab da sauran sahabban da dai suka haddace alkur'ani an gane ko to riwayatihi kuma riwayoyin alkur'ani wanda muna da riwaya guda goma waɗanda suka inganta mun yi bayani akan ilmul qira'at kansu za mu jero su a gurguje saboda hali na lokaci qira'a ta farko ita ce qira'a ta imamu nafi' wanda kuma imamu qalun da imamu warshi suka yi riwaya gare shi qira'a ta biyu sai qira'a ta ibnu kathir ibnu kathir wadanda suka yi riwaya gare shi imamu al-bazzi da imamu qumbul riwaya ta uku sai iba- riwaya ta abu amr ibn al-ala wadanda suka yi riwaya gare shi imamu susi da imamu duri riwaya ta hudu sai riwaya wato ta ibnu amir an gane ko da suka yi wa riwaya gare shi Hisham da Abdullahi ibn Zakwan riwaya ta biyar sai riwaya ta Imam Asim wanda suka yi wa riwaya gare shi Hafs da Imam Shu'ba riwaya ta shidda sai Imam ta, riwaya ta Hamza wanda suka yi wa riwaya gare shi da Khalaf da Khallad riwaya ta bakwai sai riwaya ta Imam Al-Kisai An-Nahwi kuma Al-Qari Al-Muqri wanda suka yi wa riwaya gare shi wato Abul Harith da kuma Imam Duri ina fata an fahimce ni sai riwaya ta bakwai ta takwas afwan riwaya ta imam abu ja'far da ibnu wardan da ibnu jammaz su suka yi riwaya gare shi sai riwaya wato ta tara an gane ku Eh, da- em, riwaya ta tara ko wato riwaya ta imamu yaqub an gane ko Eh, ruwais da rauh su suka yi riwaya gare shi sai riwaya ta goma riwaya ta khalful ashir da ishaq da idris su suka yi riwaya gare shi waɗannan su ne riwayoyi ingantattu mutawatirai Masha Allah.
an gane ko kenan wannan bai hana akwai waɗanda ba su inganta ba misali daga cikin riwayoyin alkur'ani ko ko waɗanda an daina karantawa ne da su saboda Allah ya shafe su amma dai waɗanda riwayoyi su ne riwaya guda goma akwai alqira'atul ashra as-sughra su ne waɗanda goma waɗanda ake ce ma ƙanana ma'ana an ce musu ƙanana saboda hanyoyin su ba su da yawa ba wai akwai qira'a ba- karama ba da babba ina fata an fahimce ni wanda kuma cikin Imam Shatibi ya kawo bakwai Imam Ibn al-Jazri ya kawo guda uku a cikin Ad-Durr al-Mudhi'a sannan cikin Tayyibatun Nashr da An-Nashr fil Qira'at al-Ashr ya kawo al-Qira'at al-Ashra al-Kubra ina fata an fahimce ni to waɗannan su ne riwayoyin Qur'ani wanda zaka iske cikin tafsiri ma suna amfanin ka ka san bambanci tsakanin wannan kira'a da wannan kira'a da ma'anar wannan kira'a da wannan kira'a da yadda za a hada wannan kira'a da wannan kira'a amma idan baka sani ba kullum sai ka tai akan kira'a guda kaga kuma wannan abu ne wanda yake yana da wahala Allah dai ya taimake mu آمين آمين معرفة الآلي والنازل من أسانيد نعم.
من أسانيده shi alqur'ani riwayarsa akwai sanadul ali wanda babu nisa tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam Sallallahu.
yanzu kaga sahabban da sun ka karbi qur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam da an ce wani sai ce na karbo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sanadin shi yana da girma Ba, kwarai ko.
to kullun duniya tana ƙara nisa ne sanadi na ƙara yin nisa domin yanzu kaga wa- wa- wani mutum guda ne tsakanin shi da manzo wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum hudu wani mutum ashirin wani mutum ɗari to haka ne kuma za a yi al'ali wanda ya yi sama wanda zaka iske mafi yawanci tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu nisa annazil kuma wanda ya sabko sai ka iske akwai mutane masu yawa to wani lokacin ta fuskar mi ta fuskar saboda da zamani ya yi nisa Gaskiya, gaskiya.
to shi yasa kaga cikin Qur'ani ba akwai wannan sabani wanda suka ce cikin hadisi an ce al-ali wan nazir wai kaji sanadin shi ya dauka wanga kuma yayi kasa a ana nufin wan- yanzu sahabin da yace ya rawaito hadisi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar wanda yace ya amshi Qur'ani ne ga bakin sa sanadin sa ali ne Kwarai.
wanda kuma lokaci yayi nisa kaga sai ya zamanto sanadin sa ya zamanto an-nazil wanda cikin ilmul qira'at da kuma cikin ilmin hadisi abu ne mai muhimmanci sanadin wato qira'a wallahu ta'ala alam جزاك الله خيرا مالا na'am معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمتدرج نعم.
abin da yake yayi yawa to babu komai mu fara da guda guda eh to ma'rifatil mutawatir mutawatir wanda shine tawatiri adadi mai yawa ya karbo shi ga manzo aka yi ta karbowa aka kawo yau su ne waɗannan kira'o'i guda goma da muka faɗa mhm kira'o'i ne mutawatirai ba shakka a cikin su ko wacce ana karanta da ita cikin sallah na'am wal mashhur almashhur wanda ya shahara amma kuma bai zama mutum mutawatiri ba Mm.
mutum guda na ya ruwaito shi ko biyu to shi wannan ba a karanta sallah da shi amma ana amfani da shi cikin ilimin tafsiri da ilmu da wato ulumul qur'an na'am wal ahad al-ahad wanda mutum guda na ya ruwaito shi wannan kuma shi kuma daga ahad ne Mm.
domin mashhur wanda ya shahara mhm tun daga mutum biyu ko abin da ya kama da haka amma qur'ani wanda mutum 40 suka amso ga mutum 40 ko dubu suka amso ga dubu to kaga wannan mutawatiri ne Mutawatir, na'am.
amma mashhur wanda ya shahara ne kamar mutum biyu ko uku kaga wannan ba za a saka shi a cikin su ba Mm,
ina fata an fahimce ni mm, an gane ko to shi kuma ahad wanda mutum guda ne ya ruwaito shi mm.
an gane ko Na'am.
to yana da kyau mutane su fahimci wannan saboda cikin ilmin qira'at zaka iske sanadin shi yana da bambanci da waɗansu abubuwa na'am wal shaz ashaz wanda kuma shazun ne wanda yake shaz shine wanda yake kamar ya kadaita sai ka ce qira'a ce wadda bata inganta ba dama qira'a tana da sanadi guda uku fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi inji ibn al-jazri yana fadin dalilan da suke sa ana karbar qira'a fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa mahma yahtallu shartun wa ruknun فاعتقد شذوذه لو انه في السبعه قولوا انه في السبعه فكل ما وافق وجه نحو ya zamanto kira'an nan a cikin ilimin nahau an san fuskar ta don nahau shine larabcin idan aka ce wannan kira'a ba ta da nahau ba a iya irabin ta to ba kira'a bace to in an samu kira'a sai a samu wa kana lirrasm ihtimalan yahwi ya zamanto kuma rubutun da Usman ya yi ma Qur'anin ne guda shida ko guda bakwai to tana daukar su Mm, kira'a ta maliki yawmiddini da maliki yawmiddini da suka zo sai ba su rubuta da alif ba amma rubutun in ka zo da kasa alif maliki yawmiddini da maliki yawmiddini sun tabbata mm, kina zaman to rubutun Usman yana daukar ta mhm.
wa sahha isnadan kuma sanadin ta ya inganta wasu malamai suka ce to ne ya zaman to mutawatiri yake nufi wasu suka ce a sahha isnadan kawai ya kawo shi ya inganta amma bai kawo mutawatiri ba kenan ya kamata a ce mantuwa ce yayi anan to in an ka samu ɗaya daga cikin waɗannan ƙira'a bata cika wannan rukuni ba ya ce wa mahma yahtallu rukunun in an ka samu rukuni guda bai cika ba ko biyu fa taqid shuzuzahu to ka ɗauke ta ƙira'a ce shadza law annahu fi sab'a ko da ya zo cikin ƙira'atu sab'a duk da yake cikin ƙira'atu sab'a ba a samu wannan ba to wannan shine bayani dai akan abin da ya shafi ƙira'o'i wanda yake shadza da mutawatir da kuma ahad da abin da ya kama da haka mawdu'i da dawwa mutadarris.
mawdu'u kuma wanda ƙira'a ce aka so a sanya ta ta zamanto ƙira'a kuma ba ƙira'a ba sai a yi ƙarya ba ta da sanadi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta daga sanadi daga sahabbai kawai wani mutum ya ce qira'a ta abincika babu to ta zamanto mawdu'a kamar yadda cikin hadisi ana samun mawdu'i to ita ma cikin qira'a ana samun wato al-mawdu'a Ah, kamar yadda cikin hadisi ana sama Yaw- yawwa Mm. sai mun- mudda- mundari yawa mudraj shine wanda an ka jeho kamar littattafan eh, alqur'ani na hadisai na farko eh, zaka iske sahabbai da suka rubuta alqur'ani da lokacin suna sa fassara fasiyamu eh, shahraini to sai ka iske a wata qira'a an samu mutatabi'aini kuma can cikin qira'a mutawatira babu shi an gani ko fasiyamu shahraini eh, mu- mu- mutatabi'aini taubatan min Allah a cikin suratu wato al-nisa amma cikin wadansu sura sai ka ji an ce fasiyamu shahraini an gane to an ka ce za a yi azum- azumin wata biyu amma ba a kama mutatabi'atin ba shi sai kashi mutatabi'atin a riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud da suke cewa to sai an ka ce wannan mudraji ne fassara ce ya kawo ta cikin hadisi ma zaka ga akwai shi ka gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi hadisi na Aisha babu bada ilwahi sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yatahannasu fihi to yatahannasu yana yin ibada a cikin kogon Hira sai aka zo aka ce wa huwa ta'abbudul layali zawatul adad shine ibada da bauta a cikin waɗansu kwanaki masu adadi to kaga wannan fassara ce tarawih sai an kira shi mudraj shi yasa ma akwai shi cikin Qur'ani kuma akwai shi cikin mi akwai shi cikin hadisi shine yan Qur'ani su sai wai ka cikin Qur'ani an kawo riwaya ta wane wadda bata inganta ba a fassara ce ya kawo ba ƙari bane a cikin Al-Qur'ani Ibn Imam al-Baiquni a cikin Baiquniya da yazo kan mudraj sai ya ce wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwayat ittasalat wal mudrajatu abinda ake kira mudraj kenan al mudrajat fil hadisi amma a cikin ilmin hadisi ma atat wanda ta zo min ba'd alfaz riwayat ittasalat sashi ne na lafazin masu riwaya sai shiga cikin hadisi aka sa tsammanin hadisi ba hadisi bane Amma ba to ma cikin Qur'ani shi ma fassara ce ta sahabi ko tabi'i wadda ba Qur'anin bace amma ya zo da ita sai zamanto mudraj ne fi ilmin qira'at fahimtar shi ta shi da yana da kyau mutum ya fahimci wannan in ba a fahimci wannan ba za a yi banza wannan akwai banna oh sosai akramakallahu ina ga da lokaci yayi To, anan ya kamata mu dakata mu je hutu na rabin lokaci insha Allah nan da minti goma bi iznillahi ta'ala za mu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala assalamu alaikum